بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه الحمد لله cikin ikon Allah za mu fara karatu na wannan littafi mai girma cikin wannan fanni kuma mai matukar fa'ida da muhimmanci fanni na ilimin hadisi kuma za mu karanta littafi na wani babban malami al'imam abubakar ibn abdurrahman al-sayuti abdurrahman ibn abubakar al-sayuti wanda dai shahararren malami ne an san shi sosai da fadin iliminsa da yawan rubuce-rubucensa da kuma abubuwa da yawa da ya shahar da shi na ban mamaki a ilimi da addini gaba ɗaya littafin nasa kuma shine littafin da ya shahara da suna alfiyatu sayuti wanda asalin sunansa shine manzumatu ilmi al-athar zai kyau ya zama kafin mu shiga cikin littafin ya zama mun yi mukaddima daidai gwargwado akan wannan ilimi mai girma mu san ina ya dosa wannan ilimi mu kuma san fa'idansa mu san dalilin da yasa muke karanta shi domin shi ne zai ƙara mana himma ko da yaushe sanda muka sami ɗan rauni cikin karatunsa in muka tuna da fa'idansa da muhimmancinsa a cikin rayuwarmu zai ƙara mana himma ya zama mun waiwaye shi mun dawo kan shi. So wannan ilimi na hadisi ɗaya daga cikin ilmoma ne guda biyu waɗanda su ne za a ce wanda sun keɓanci wannan al'umma gaba ɗaya. Wato babu wata al'umma da ta zo take da ilimi mai kama da wannan wato al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta keɓanta ta bambanta ta zo da wannan ilmoma masu muhimmanci kuma waɗannan ilmoma ɗin guda biyu su ne waɗanda suke aiki tukuru malamansa kuma suke aiki tukuru wajen kare addini Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya faɗi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to wato Allah ya alƙawarin cewa shi ya saukar da wannan addini ko shi ya saukar da wannan alkurani ko shi ya saukar da wannan ilimi na addini gaba ɗaya kuma shi ne mai kare shi kuma hanyar da ya bi na kare shi za mu iya cewa waɗannan ilmoma biyun su ne hanya mafi inganci mafi ƙarfi da Allah subhanahu wataala ya amfani da su wajen kare wannan addinin nasa da kare ilmoman addinin nasa gaba ɗaya ilimi ɗaya daga ciki yana kare yanda ilimin yadda addinin ya gangaro zuwa ga wajenmu ne wato hanyar zuwan shi zuwa ga sauran al'umma gaba ɗaya wannan shine ilimin hadisi ɗayan ilimin shi kuma kare yadda fahimtar addinin ko fahimtar yadda wannan ilimin na addini ya gangaro zuwa gare mu din wanda shine ilimin usulul fiqh wato ɗaya yana kare kada wani abu ya shigo cikin addinin ne dole tsantsan addinin ne kadai zai karɓa tafiya daga annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sahabbansa daga sahabbansa zuwa ga mabiyansu daga mabiyansu zuwa ga mabiyansu har zuwa ga ƙarshen dan adam ƙarshen dan adam da zai zo a wannan doron ƙasa wannan ilimi na hadisi yana ƙoƙarin kare inganta kare ingancin abin da zai zo mana daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ɗayan ilimin yana kare fahimtar mu kada ya zama mun yi fahimta saɓanin yadda aka gina mana addinin mu domin kamar yadda muka sani zamani yana canzawa tunani yana canzawa abubuwa da yawa suna shigowa su yi mutane tasiri akan yadda suke tunani sai lissafin sai ma'aunansa na fahimtar abubuwa ya canza amma wannan ɗayan ilimin wato ilimin usulul fiqh shi ya kare mana kwakwalwarmu ta yadda ba za ta taɓa canza layi daga hanyar da ya kamata ta bi akai ba na fahimtar addini so wanda ya sami ilmomin nan guda biyu ya fahimce su da kyau ya kyautata su ya karance su ya kuma yi aiki da su to insha Allah ana fatan cewa babu wani abu gurbataccen tunani da zai zo ya rika ruɗa shi a cikin addini domin ya san abin da shine addinin ya san abin da yake ingantacce ya san abin da yake ba ingantacce ba ta hanyar ilimin hadisi sannan kuma ya san fahimtar da yake daidai ne da fahimtar da yake ba daidai ba ta hanyar ilimin usulul fiqh wanda ya hada su ya mu ce faqad ta haqqaqa inji wancan kalmar da ake nasabtawa al-Imam Malik so ilimin hadisi wanda shine karatunmu na yanzu ilimin hadisi fa'idansa ba zai misaltu ba in aka ce fa'idansa kaɗai shine hidimtawa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na ƙoƙarin kare shi da kuma killace shi ta yanda bata ba zai shiga cikinsa ba ko maganar da ba nasa ba ba zai shiga cikinsa ba ya isa a ce an sami ya isa girma ya isa falala ya isa fifiko ballantana kuma ƙari akan haka duk wanda ya shagaltu da da ilimin hadisin nan ya shagaltu da zancen annabi ne sallallahu alaihi wasallam wanda ko mun sani baya ga alkur'ani babu wani ilimi babu wani karatu babu wani zance mai daɗi mai hikima mai lada mai falala kamar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam so duk wanda ya shagaltu da sunnarsa zai zama duk wanda ya shagaltu da wannan ilimin zai zama ya shagaltu da sunnar sa ne sallallahu alaihi wasallam sannan ƙari akan haka shine duk wanda ya shagaltu da wannan ilimin zai zama kuma ya ƙara da wata falala ta uku ita ce falalar yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin in ka shagaltu da wannan ilimin to zaka yi ta karanta shi kuma duk sanda ka karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama dole ka faɗi sunansa kuma zaka yi masa salati domin malaman hadisi suna ɗaukan shi da girma da girma sosai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa shi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba babin riwaya bane ba riwaya bane in malami in kana karanta hadisi ka gani ba a rubuta ba kai ya waje baka rubuta wannan addini ne in kaga an faɗa sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rubuta salatin ba ko wanda ya karantar da kai bai bai karanta maka da salatin ba kai wajibi ne akan ka ka karanta salatin nan haka nan in rubutun ne ma sai ka rubuta shi kuma suka ce rubutawan ma babu talhisi babu ikhtisar kaje ka ce sal'am wal iyazu billah ko kuma ka ce sa'ad bi halarta ba a wajen malaman hadisi dole ne ka rubuta shi a ciki kuma komin sauran da kake yi kuma komin kankantar takardar da kake da shi dole ne ka rubuta shi a ciki da yake wasu daga cikin malamai kaɗan sosai irin al'imamu al'imamu Ahmad ibn Hanbal ina ganin shi ne yake ganin cewa idan malamin ka mai riwaya bai sa salati ba kai ma kar ka sa salati amma shi ma bayan an yi takiki an ce a'a ba wai yana cewa ka ai karin bane ka a rubuta salatin bane a'a wato ka faɗi a zuciyanka ko da bakin ka sanda kake rubutawa amma tun da bai rubuta ba shi da kamata ka rubuta masa ba wanda mafi yawan malamai kuma ba su bi shi akan wannan ba suna ganin cewa lalle a rubuta din domin shi ba babin riwaya ba ne so kaga sanda kake yawan karanta hadisin annabi sallallahu alaihi kana samun wannan falalan na yawan salati wanda kuma babu falala fiye da shi domin falalan salati mun san shi a wajaje da yawa mafi karancin abin da zamu iya faɗi a ciki shine mu ce duk in kai salati ɗaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai yi maka goma ne to babu abin da mutum yake bukata fiye da Allah ce ya yi masa salati salati abin da yake nufi kuma neman tsarki neman rahma neman aminci so Allah subhanahu wataala ya nema maka to me kuma ya rage maka kake bukata ƙari akan waɗannan duka shine wanda ya shagaltu da wannan ilimi na hadisi zai sami wata tarbiyya ta musamman ta daban ta tazkiya wato ta tsarkin zuciya idan kana shagaltuwa da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kana ganin yadda maganganunsa masu tsarki suke shiga jikinka kana ganin yadda sahabbai suka yi ta'amuli da shi suka yi mu'amala da shi kana ganin yadda yake mu'amala da su kana ganin yadda abubuwansa yadda rayuwansa yake yana son kaza bai son kaza yana yin kaza baya kaza irin wa'annan abubuwan dole su rika shiganka tun baka san kana yi ba har ka san kana yi wato zai zama jininka da tsokanka ne kuma dama in baka wato ko baka ma yin aiki wasu daga cikin malaman suna cewa ai mu mun fara karatun wannan ilimin na hadisi ba don Allah bane sai ilimin ya yarda da mu ya yarda mu zama hakan mu ci gaba a hakan dole sai da muka koma muna yi don Allah saboda ilimin haka yake wani daga cikin uwa haka yake faɗa ne ce da yana karatu don neman ilimi don ya zama malami amma shi yanzu ya daina yana tunanin kawai karatun kawai to shine zaka fara ba don Allah ba kana tunanin ka iya muƙabala ko ka iya gaddama ko ka iya wannan amma yan ilimin ba zai barka ba tsarkin da kake karantawa kake samu daga cikin karatu karanta hadisan sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zai sa ya cire ka daga wannan tunani din zuwa ga wani abin daban so ilimin hadisi kenan da wasu fa'idojin da yawan gaske shi kuma ilimin hadisi to ilimin hadisi in aka ce za a yi tarifinsa yana da wahalan sha'ani saboda in aka ce hadisi ya haɗa abubuwa da yawa ya haɗa karanta hadisan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka karanta isnadin su ka karanta matanin su ka fahimci akwai kuma bangaren fahimtan wannan karatun akwai kuma bangaren wato maganan bincike akan ilimin wannan hadisin wato misali hukuncin wannan hadisin na inganci ko na rashin inganci wa'annan dai bayanan da ake yi a cikin ilimin masalahul hadis sannan akwai bayani na ma'anonin hadisin sannan akwai abubuwa da bangarora da yawa na ilimin hadisi akwai takhriji akwai dirasatul isnadi akwai abubuwa da yawa to in aka ce ilimin hadisi in kana son kai tarifin shi sai ka bambance wanne kake nufi shi yasa wasu suka raba shi zuwa gida biyu suka ce ilmul hadisi riwayatan da ilmul hadisi dirayatan duk da yake da suka raba zuwa ga wannan gida biyun sun ba su wani wasu tarifai masu waɗanda suka ɗan saba da yadda waƙiyin abin yake al'imamu sayufi wannan mai wannan littafin kenan a cikin littafinsa tadribun rawi ya kawo magana na wani malami ana ce masa Muhammad ibn Ibrahim ibn Ibad nake zato Muhammad ibn Ibrahim ibn Ibad al-Akfani al-Sinjari al-Misri al-Shafi'i yake cewa ilmul hadisi inda ahlihi yanqasimu ila riwayatin wa diraya wato ilimin hadisi a wajen malamansa ya kasu gida biyu ne ya kasu zuwa ga riwaya da diraya ya ce riwaya kuma shine naƙaltan hadisin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam zuwa ga daga malaminka zuwa malamin shi zuwa malamin shi har zuwa ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam din wannan shine ilmul hadisi riwayatan wato kaman zaka iya cewa ilmul hadisi riwaya in kana neman littafansa shine ka je ka dauki irin su muwatta'ul imam malik ka dauki irin su sahihul imam al-bukhari ka dauki irin su sahihul imam muslim da sauran littafai wanda suke tattara hadisai zalla na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda a fahimtar sa wannan shine ilmul hadisi riwayatan ya dauko daga kalmar riwaya tana nufin wato ko a Hausa muna cewa riwaya ya ruwaici wannan zancen so tunda wannan riwaya ne na mahadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ya zama ilmul hadisi riwayatan ilmul hadisi dirayatan kuma kamar yadda muka gani kalmar diraya tana nufin sani to yace ai ilmul hadisi dirayatan shine ilimin mustalahul hadith wanda ake bayani akan hukuncin wannan hadisin na inganci da rashin inganci na in akwai wasu ilal a fito da su in akwai wasu wani rauni a fito da shi da dai wasu abubuwa da suke da alaka da wannan fannin wanda ake kiran shi ta wani da wani sunan mai suna mustalahul hadith shi ake cewa ilmul hadith diraya To, wannan maganar nasa, Imamu Sayyidi ya ɗauko ya sanya shi a cikin littafinsa, mugaddimar littafinsa ta zibin rawi, shirai ta ƙarfin nawawi. Amma wani babban malami cikin ‘yan kusa-kusa ɗin nan wanda ba su daɗe da rasuwa ba irin ƙasa da shekara ɗari ɗin nan, a Sheikh Abdullahi ibn Muhammad ibn Siddiq al-Gumari, ya rubuta littafi musamman yana munakashin wannan fahimtar ya ce wannan fahimtar fa ba daidai ba ne fahimtar nan ta imamu sayuɗi domin ta zama fahimtar imamu sayuɗi domin shi ne farko na cikin malama a cikin malaman hadisi wanda ya kawo wannan magana ya naƙalto daga wani daban ya kuma nasabta wa malaman hadisi shi kuma matsayin shi na malamin hadisi bai gyara a kai ba wanda yana nufin cewa ya yarda da abin da ke ciki to mu duba za mu yi magana akan wancan wanda ya fara faɗin magana bai kamata mu magana akan shi ba domin shi ba malamin hadisi ne kawai ya kawo ne a cikin littafinsa irshadul maqasid ko ila asnal ila asnal maqasid irshadul asnal maqasid haka ila na manta sunan littafin ne haka yana cewa ai a cikin wannan littafin ne wanda kuma littafin ya tattara wasu asnal matalib afwan asnal matalib ya tattara wasu abubuwa ne na ilmomin addini ya kawo maganganu irin misali a ce in ilimin usul fiqi ga manan shi ga tarihin shi ga hadduhu da wazi'uhu da wane ne da sauransu yazo ilimin hadisi shi ma ya masa haka yazo ilimin nahwu ya masa haka yazo ilimin tarihi ya masa haka haka a ciki shine ya kawo na ilimin hadisi ya kawo ya sa wannan tarihin to shi tunda ba malamin hadisi bane za mu ce kawai shikenan bai san yadda malaman hadisi ke yin abubuwa bane kuskuren shi kawai shine ya kamata a ce ya ɗauko daga wajen malaman hadisi ne ba kawai ya faɗi da ba gaɗi da kansa ba so shi imam musa shi kuma da ya ɗauko fa me ya kamata ya yi ya kamata ya kalla a matsayin shi na makaranci malami na hadisi ya duba ya gani wannan abin daidai ne da manhajin malaman hadisi ko ba daidai ba ne inda ya duba da kyau zai ga cewa ba daidai ba ne Abdullahi ibn Siddiq al-Gumari ya ce to amma matsalar ita ce Imam Sayyidi shi ba ba masanin mantiki bane bai san mantik ba in fact shi haramta ma mantiki yake ya ce mantiki haramun ne to shi yasa bai gane hadarin da ke cikin wannan ba saboda wannan tarifin da aka yi tarifi ne bil hadd a wajen malaman mantik wato tarifi ne ana ana son a a kara a kawo kamar yadda suke cewa jami'a mane a kawo duk wani abu wanda yake ilimin hadisi ne ya zama ya shiga cikin tarihin nan sannan duk wani abu wanda ba hadisi bai zama ya fita a cikin tarihin to a nan wannan tarihin ai bai cika wannan sharuɗin ba domin akwai wasu abubuwa wanda hadisi ne amma kuma ba su a cikin wannan tarihin kamar yadda muka gani ya ce ilmul hadisi riwayatan shine bangaren hadisan annabi sallallahu matanin su ko da a ce har da isnadin nasu ma dai barayin dai riwayatul hadisin shi kuma diraya ya ce shine mustalahul hadis to ina ya bar littafan da suka yi magana akan sharhin hadisai su fatahul bari sunairul autar su sharhu zarqani su faidul qadis da sauransu su suna ina suna wani babin domin su ma hadisi ne koko ba hadisi bane hadisi ne to a wani babin suke ilmul hadisi riwaya bai sa a ciki ba ilmul hadisi diraya bai sa a ciki ba sannan akwai littattafai da yawa ilmul rijal su kuma suna wani bangaren su ma kila za a iya cewa su wannan a ce tarihi ne ba kharij ilmul hadisi ne amma dai su ma suna tunda suna da alaka da ilmin hadisi ya kamata a gansu sannan akwai ilmoma daban misali ilmu garibil hadis wato ilmi ne na tattara hadisai tattara wasu kalmomi waɗanda suke baƙi ne a cikin ilmi a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi domin ai bayanin ma'anonin su ina suke a ina suke a cikin wannan tarihin to haka dai da abubuwa da yawa wanda ya kamata su zama ciki amma kuma ba su samu shiga ba cikin wannan tarifin shi yasa yace to wannan tarifin bai yi ba kuma Imam Sayyidi da ya nakalto ya kamata a ce ya gyara to amma shi kanshi bai gane kuskuren ba saboda raunin sa ilimin mantiki wanda shi kuma yana ganin ilimin mantiki ba halas bane wannan dai wata mas'ala ce daban a can in an je ilimin mantiki za a ji ta da wane ne gaskiya wane ne mara gaskiya domin shi Imam Sayyidi da magabatansa Imam Imam Imam Ibn Salah da Imam Nawawi duk sun haramta ne wasu kuwa wajabtawa masu kai irin su akalla dai wajib kifa'i irin su imam al-ghazali cewa ya shi haba wanda mallam ma'rifata lahu bi ilmi al-mantiqi la yusaqu bi ilmihi ba za mu natsu da ilimin mutum ba matakan bai san ilimin mantiki ba domin nan da nan za a iya ruɗa shi ya zo ya ruɗe ana dan canza mai wani abu haka kaɗan a cikin ilimin da ya sani zai ruɗe domin ilimin mantiki dai yana da nashi muhimmancin kwarai mu koma zuwa ga tarifin da muke magana kai saboda haka abdullahi ibn siddiq al-gumari sai ya ce ilimin hadisi ba fa haka ne tarifinsa ba mun yadda ya zama ya kasu gida biyu din mun yadda riwaya da diraya kamar yadda kalmomin dama ana samun su ana dan jin su musamman kalmar riwaya din ana jinta a wajen malamai suna dan faɗinta to amma fa ba fa haka suke nufi ba yace idan malamai suka ce ilmin hadisi riwayatan to sun fi ma nufin akasin abin da shi wancan ibn al-akfani ya faɗi domin shi ibn al-akfani ya ce shine riwayan hadisi yace a'a yace ilmul hadisi riwayatan shine ilimin gane ka'idoji na riwaya riwaya ba shine nakaltan hadisi daga malam wani zuwa malam wani ba to menene ka'idojinsa sa wanda shine ilimin musalawal hadisi ya kunsa gaba daya zaka karanta adab na ɗalibin hadisi za karanta adab na muhaddis za ka karanta yadda ake ansan hadisi za karanta alfazan da za ka yi amfani da su za ka karanta sharuɗa na rubutu da sauran irin waɗannan abubuwan ya ce to su wannan ɓangaren shi ya fi dacewa da a kira shi da kuma da suna da suna riwaya ya ce kuma wannan shi ne mazhaban malaman hadisi a cikin wannan abin domin al-khatib al-baghdadi da ya rubuta littafinsa alkifaya fi kawaninin riwaya ka gani alkifaya fi kawaninin riwaya me ya faɗi kawanin dokoki na riwaya me ya kawo a cikin wannan ilimin a cikin wannan littafin maganganu na musalawal hadis ilimin musalawal hadis ya magana a kai haka nan alhafiz ibn al-jazari da ya zo ya rubuta littafinsa alhidaya fi ilmin riwaya shi ma magana yake na ulumul hadis a cikin musalawal hadis alhafiz sakhawi da ya zo ya yi masa sharhi na cikin algaya gaya sharhul hidaya din can shi ma abin da yake na maganar musalawul hadis yayi shi ma wannan da ya zo abdul haq al-ishbili da ya zo ya yi mukhtasar kifaya fi ilmin riwaya duka magana ne ka gani duka riwaya riwaya riwaya kuma duka magana me ake yi musalawul hadis saboda haka ilmin musalawul hadis ya wace ba a ɗauke shi a matsayin cewa ai ilmin riwaya ya kamata ya zama shi ne ma'anansa na mustalahul hadisi ba wani abin daban ba shi kuma diraya fa to diraya kaga dama kalman magana kalman diraya tana nufin daga diraya ne ya gane ya fahimta to sai mu ɗauke shi shine karanta hadisin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam din tare da kuma fahimtansa saboda ba za ka ce diraya fahimta ne saboda haka mu je kan sharhin hadisi ba a'a dole sai ka fara daga matani sai ka san matani sannan za ka san sharhin sa saboda haka riwayan hadisin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da fahimtar sa shine ya kamata a dauka a matsayin babin dirayatul hadis wanda in aka yi haka da littafan gara'ibul hadis din da littafan sauran dai wasu littafai da yawa da suke koyar da kai yadda zaka fahimci hadisi duk za su iya shigowa cikin wannan babi na riwayatul hadith eh dirayatul hadith afwan so a takaice dai wannan shine in mun shiga cikin littafin kuma zamu ga sauran abubuwa din so zamu koma zuwa ga littafin alfiyatu sayyidi me wannan littafin ya zo da shi kuma me fa'idansa ne muhimmancinsa a cikin wannan ilimi wannan littafin ba shine farko ba cikin ilimin hadisi kamar yadda mun sani dama ba wani fanni da yake farawa haka da ƙarfinsa a hankali a hankali ne abubuwa suke faruwa to a cikin ilimin diraya a wannan fahimtar namu na ƙarshe wato ilimin mustalahul hadith al-imam al-hafiz ibn hajar ya faɗi min awwali man wada min awwali man aw allafa fihi yace rama hurmuzi yace ai farkon wanda ya rubuta littafi a cikin wannan alqadi abu abu muhammad ar-rama hurmuzi abdurrahman ibn khallad Arrama Hormuzi shi ne farkon wanda ya rubuta littafi ko in ce daga cikin farko farkon wanda ya rubuta duk da an kasa samun wani wanda za a ce shi ya rubuta kafin shi din so saboda haka zamu iya cewa shi ne farkon wanda ya rubuta littafi a cikin ilimin musalwal hadith duk da yake in aka ce shi ne farkon wanda ya rubuta ba ana nufin kafin shi babu wanda ya rubuta ba ne ana nufin babu wanda ya ware littafi musamman domin bayani akan musalwal hadith kafin shi amma lallai al'imamu al'imamu shafi'i a cikin littafinsa a risala ya yi magana a cikin wasu abubuwa da suke da alaƙa da ilimin musalawar hadis bayan shi al'imamu muslim a cikin littafinsa sahihu muslim ɗinsa muƙaddimansa gaba ɗaya magana ne akan wasu kawai da suke da alaƙa da ilimin musalawar hadis al'imamu tirmidhi a cikin ilal ɗinsa ya yi magana sosai a cikin abubuwan masail da suke da alaƙa da ilimin hadisi al'imam ahmad ibn hanbal da sauran malamai da yawa sana irin su ibn abi hatim razi a cikin littafin sa al-ilal afwan ba littafin sa al-ilal ba al-jarh wa ta'dil duka magana ne abubuwa ne da suke da alaka da musalul hadis to amma ba sun ware littafi ne musamman domin su yi magana akan musalul hadis wato a matsayin sa na kalmomi da suke gudana a cikin malaman hadisi da bayanin ma'anonansu ba shine farkon wanda ya wannan wanda shi yasa aka kira shi da farkon awwalu man ألفه أول من ألف في هذا الفن القاضي أبو محمد عبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي شيني فرقو سو باين شي يربط لتافن سميني سونا المحدث الفاصل al-muhaddith al-fasil bain ar-rawi wal wa'i wanda ya gina littafin sa ne gaba ɗaya akan wannan hadisin nadara Allahu ra'an sami'a minni sami'a minni nadara Allahu ra'an sami'a minni hadithan fawa'ahu fawa'ahu fa addahu kama sami'ahu fa rubba muballighin aw 'amin sami aw kama qala sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya akan wannan hadisin ya gina ilimin ya gina littafin sa domin ya bayani akan wasu mustalahat da kuma wasu adab na ilimin hadisi bayan shi al-Imam al-Hakim Abu Abdullah an-Nisaburi yazo ya rubuta littafin sa mai shahararre mai suna ma'rifatu ulumil hadith wanda ɗalibinsa abu nu'aymin al-asbahani ya zo ya masa ya masa me ake cewa ya zo ya masa istikhraj ya masa mustakhraj bayan shi haka aka dan dinga wallafawa a hankali kowane littafi yana kokarin ya cike matsalan da ya gani na baya ya samu ne misali abu abdullahi arrama hurmuzi kaga shi dama tun da farko ne dama ba yanda za a iya kara da masail din sai ya zama wasu yan masail ne kadan ya taba shi kuma alhakim ya zo ya kara faɗaɗa su shi kuma abu nu'aim ba wani abu yayi ba ya yi istikhraji ne na riwayatin da ke cikin wancan na alhakim din so bayan shi alqadi iyad shi ma ya zo ya yi littafin sa al-ilma shi ma kuma ya yi kokarin ne duk da dai shi ya taƙaito akan ladubba na riwaya da sauransu sannan bayan su al-khatib al-baghdadi al-khatib al-baghdadi ya zo ya rubuta littattafai da yawan gaske dama shi marubuci ne akwai rubutu akwai yawan talifat yana da littafi ɗaya wanda ya kai mujalladi hamsin wanda tarihu baghdad bayani ne akan kawai ma baghdada yaya yaya take menene suwaye malamanta suwaye sahabban da suke rayu a ciki suwaye sahabban da suka shigo malaman da suka shigo suka fita da sauransu so ya rubuta kusan abubakar ibn nukta yana cewa qalla fannun min fununil hadith illa wa qad sannafa fihi ibn hajar afwan yana cewa qalla fannun min fununil hadith illa wa qad sannafa fihi zai wahala ka ga wani fanni wani nau'i a cikin anwa ulumul hadith ba tare da ka sami littafin al-khatib al-baghdadi ba حتى قال الأبو بكر نقطة ابن أبو بكر بن نقطة يكتشوا كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على كتبه وعيال عليه duk wanda zai yi adalci ya sani cewa duk wani wanda ya karanta ilimin hadisi inda ya zo bayan al-khatib al-baghdadi ne to ya ne ya amfana da al-khatib al-baghdadi dole yaron al-khatib al-baghdadi ne ba don al-khatib al-baghdadi ba da bai san abin da ya sani ba saboda zaka gani ya yi littafi littafin sa mafi shahara alkifaya fi qawanin riwaya yanzu nan muka faɗe shi ya zo ya littafi aljami'u li adabir rawi wa sami' ya zo ya yi littafi akan mudraj ya yi littafi akan mudallas ya yi littafi akan mushtabih tahrilul mushtabih ya yi littafi akan kusan kowace mas'ala ɗaya karama za ka ga ya buɗe ta ya yi littafi ya kuma faɗaɗa bayani a cikin wannan littafin haka aka yi ta rubuce-rubuce wanda har aka zo zamanin al'allama الشيخ المحدث الكبير الحافظ أبو عمرو عثمان بن صلاح الشهرزوري الدمشقي العلامة ابن الصلاح shine dai wanda aka sani dan nan babban malamin hadisin nan da ya rubuta littafinsa wanda ya fi shahara da suna muqaddimat ibn salah wanda asalin sunansa ulumul hadith ko kuma ma'rifatu ulumul hadith ibn salah ya rubuta wannan littafin ne da dalilai akwai an ba shi karantarwa a wata makaranta da ake cewa almadrasatul ashrafiyya almadrasatul ashrafiyya a ƙasan sham da aka ba shi karantar da wannan littafi a karantar da wannan fanni na ilimin hadisi sai ya zama ya duba ya ga to wani littafi ya kamata ya ɗauka domin ya karantar ga littafin arrama hurmuzi ga na alhakim ga wa'innan littattafan mutafarriqa na alhaki na al-khatib al-baghdadi ga littafin irin su al-qadi iyad din ga littafan abu hafsin al-mayyani shi da sauransu duk da akwai magana nan barin kuma dai bai shafe mu yanzu a karatun mu so sai ya ga dukansu kowanne yana da wata maziyya da ya kamata a yi amfani da ita ba kuma zai iya wadatuwa daga gare su ba sai ce to tun da haka ne bar ya rika yin tahbir ya rika yin planning din karatun da zai yi tun ana gobe da karatunsa sai zama ana gobe da karatunsa zai zauna ya tattara wa'innan littattafan ya bi su ya harrare su ya harrare su ya ce to oke to gobe za mu magana ne da zan karantar da ɗalibai na alhadithu sahih ne saboda haka bari in duba abin da malaman nan suka faɗi a cikin alhadithu sahih in ƙara da abin da ni ma na sani wanda na karanta a gaban malamai na sai ya rubuta shi a waje ɗaya kamar lasan nasu da ake yi a zamanin nan na yanzu wannan abin da ya yi ɗin nan sai gobe ya je sai ya karanta wa ɗalibansa suna rubutawa sai kuma ya yi musu bayanin wannan abin da ya karanta a haka a haka har ya dinga tara wa'innan abubuwan da ya yi lessonat lessonat ɗin nan har sai da ya zama masa shine wannan littafin da muka ɗaukan a matsayin umda a cikin wannan ilimi na hadisi tun da ya kuma yi wannan littafin wanda mun ga yadda ya rubuta shi ma'ana zaka ce ba a tsari ma aka rubuta shi ba a hankali a hankali ne a yanke yanke a yanke ne aka yi ba wai an zauna ne aka yi tunani ga manhaj ba ga yanda ga syllabus yanda zai kasance ga ranar kaza za mu kaza ranar kaza za mu kaza ranar kaza za mu kaza kila da a ce haka yayi da littafin ya zo a tsare sosai sai ga abin da suke da alaka da isnadi ya zo waje daya abin da ke da alaka da matani ya zo waje daya abin da ke da alaka da riwaya ya zo waje daya haka dai da sauransu amma saboda yadda ya zo yana yi karatun gobe ne ake shirya ma sai ya zama bai zo murattab ba amma duk da haka tun da ya rubuta wannan littafin sai ya zama kowa ya wadatu ya shagaltu kai da wannan littafin nasa an kasa samun wani littafi wanda ya zo kafin shi da zai wadatar da mutum zuwa ga gabarin wannan littafin saboda abin da ya tattara na dukkan alkhairan da ke cikin wancan littafin sai ya zama mutane kamar yadda al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar yake faɗi a cikin Nukhba ko a cikin Nuzha yace fala yuhsa kam nazimin lahu wa mukhtasir wa muntasirin alayhi wa mukhtasir wa mustadrikin alayhi kam nazimin lahu wa mukhtasir wa mustadrikin alayhi wa mukhtasir wa haka dai yace wato zaka rasa ba za a iyakance waɗanda suka shagaltu da wannan littafin nasa ba wannan ya ce ni nazamin littafin nan zan yi wannan ya ce ni zan yi ikhtisarin wannan littafin ne wannan ya ce ni zan yi istidraki ne akwai abubuwan da ya kamata ya faɗi bai faɗi ba ni zan ƙara masa wannan ya ce a'a ni zan yi samari ɗin littafin nasa ne kowa kawai ya duba ne zai iya hidimta wa wannan littafin ya yi daga cikin wa'inda suka yi istidraki akan wannan littafin istidraki abin da ake nufi da shi shine ka ce zaka bibiyi wannan littafin akwai abubuwan da ya kamata ne littafin nan ya yi a yanayin tsarin littafinsa amma bai yi ba sai ya masa istidraki daga nan ne aka sami littafin nan al-mustadrak na al-imam al-hakim ya ce yana istidraki ne ga al-imam al-bukhari da imam muslim akwai hadisan da sun cika sharuɗan su amma ba su kawo su ba saboda haka zai kawo su za mu magana akan mustadrakul hakim a lokacin sa insha Allah shi kuma wannan to wayannan sai suka wasu suka yi masa istidraki daga cikin waɗanda suka yi wannan istidraki din za mu iya cewa har da waɗanda suka yi nukat tankit wato tankit shine ka rika dan shirato wasu fawaid wato wasu yan mulahazat daqiqa wanda ko fa'ida ne daga cikin abin da malamin ya faɗi bai bayyana ga mutane ba ka bayyanar ko kuma wasu yan abubuwa ne da kake ganin ya kamata da da malamin nan ya ce kaza ne da yafi so daga cikin wayannan littattafan za a iya kawo na farkon su littafin التقييد والإيضاح التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق في مقدمة ابن صلاح وانا الحافظ العراقي كان عبد الرحيم بن الحسين العراقي وانا littafin ana ce masa kuma ta wani kalma da wani suna ana ce masa nukat na al-iraqi wannan yayi istidraki ne ga al-imam ibn Salah sannan kafin mu je ga almajiransa al-Imam al-Hafiz ibn Hajar akwai malamin ibn Hajar din ta wani bangaren malamin sa na fiqh da usul shine al-Imam Sirajuddin Umar ibn Ruslan al-Bulqini ya rubuta littafi shi ma mahasin al-istilah fi tadmin ibn Salah wannan shi ma yayi istirakat ne masu matukar muhimmanci a cikin littafin muqaddimat ibn Salah sannan sai shi ma alhafiz ibn hajar din ya yi littafinsa annukat duk da an ce ma nukat din guda biyu ne wanda ya zo mana shine annukatu sughra wanda take mashhura din wanda ya rubuta bai gama ba annukatul kubra kuma kamar dai ba bata iso gare mu ba wanda shi ma istidrakat ne masu matukar muhimmanci kwarai da gaske wanda imam al-hafiz ibn al-hafiz ya amfana da wannan nukash ɗin sosai a cikin littafinsa tadribur rawi da cikin wannan ma littafin nasa na alfiyan da zamu karanta wayannan cikin wanda suka yi masa istidrakat kenan akwai kuma wanda suka yi ikhtisar wato kamar samari na wannan littafi daga cikin su akwai al-Imam al-Hafiz an-Nawawi al-Imam an-Nawawi Muhammad ibn Yahya ibn Sharaf an-Nawawi yayi sharhin sa a cikin إرشاد طلاب الحقائق إلى سنن خير الخلائق إلى معرفة سنن خير الخلائق wanda ya fi shahara da al-irshad wannan littafin ikhtisar ne na ilimin hajji na ilimin na muqaddimat ibn salah wanda shine wannan dai shahararren littafi ne ibn al-imam sakhawi yana da sharhin sa sharh al-irshad sannan ya sake yin sharhi na wannan littafin a cikin littafinsa al-taqrib wa taysir ila ulumi sunan al-bashir an-nadir ila ma'rifati sunan al-bashir an-nadir shi ma wannan ikhtisar ne na ilimin na littafin kan da muqaddimat ibn salah wanda yafi shahara da taqrib ko taqribun nawawi wanda kuma shine littafin da ibn al-hafiz sayyidi yayi masharhi tadribur rawi في شرح تقريب النووي وتشرحنا التقريب والتيسير انت نا الامام نا الامام النووي daga cikin wanda suka ikhtisar kuma again akwai al-Hafiz Ibn Kathir a cikin littafin sa Mukhtasaru ikhtisar ulum al-hadith wanda yafi shahara da da al-Ba'ith al-Hasif saboda wasu dalilai wanda malaman Ahmad Shakir Ahmad Muhammad Shakir yayi bayanin dalilan da yasa ya zo da wannan sunan ko ya zaɓi wannan sunan domin shahara shi sannan daga cikin wanda suka ikhtisar akwai Badruddin ibn Jama'a a cikin littafin sa Al-Manhal rawi to baya ga wanda suka ikhtisari kuma akwai wanda suka yi nazami na wannan littafi daga cikin wanda suka yi nazami Al-Hafiz Al-Hafiz Al-Hafiz Al-Iraqi Abdurrahim ibn Al-Husayn Al-Iraqi a cikin littafin sa Alfiyatul Hadith yayi nazamin wannan littafi a cikin baitoci dubu sannan bayan shi alhafizu sayuti wanda shine ya yi nazanin sa a cikin wannan littafin da shine za mu karanta a yanzu insha Allah wanda zai zama alhamdulillah hanyar shigan mu cikin wannan littafi kenan saboda haka wannan littafin yanzu na alhafizu sayuti alfiyatul alfiya menene ce sunan shi manhaj zawin nazar na'am okay manhaj zawin nazar sharhi ɗaya daga cikin shuruh ne na na shi wannan alfiya din mustalahu manzumatu ilmi al-athar manzumatu ilmi al-athar so wannan littafi yana da muhimmanci da farko dalilin da yasa yake da muhimmanci shine ya zo bayan wannan silsila na wayannan littattafai masu yawan gaske waɗannan littattafai masu yawan gaske da suka zo bayan shi da suka zo kafin shi ya amfana da dukkan su yayi bakin kokari domin ya tattara a cikin wannan littafin nasa sannan kuma ya ƙara da wasu abubuwa wanda ba su zo ba a cikin wannan littafin so shi yasa wannan littafin ya zama yana da muhimmanci sannan a cikin littattafan imamu sayyidi wannan littafin ma na daban ne domin wannan littafin na daga cikin ƙarshe-ƙarshen littattafansa da ya rubuta gaba ɗaya a duniya domin dai ya rubuta shi ne bayan ya rubuta tadribin rawinsa babban sharhinsa kamar yadda ya ishara a cikin littafinsa a cikin wannan alfiyan yadda yake nuna cewa mene ne tarajumin tu'ad zaman tuha sharhiyya an hala tu'ad bayan ya kawo wasu tarajum na wasu wato wasu asanid min asahil asanid din nan ya kawo su da yawa sai ya ce a ƙarshe sai yake cewa akwai akwai wasu tarajum din da yawa wanda zaman tuha sharhiyya anha latu'at na sa su a cikin sharhi na wato tadribur rawi wanda ya nuna mana cewa wannan littafin ya zo bayan tadribur rawi ne to kuma littafi ya zo ba a sanin tarihin rubuta littafi yana da muhimmanci domin wani lokaci malami yana saba ra'ayinsa wani lokaci ga ra'ayinsa a wannan littafin ya saba da wancan littafin so yana da kyau in ka san tarihin rubuta littafin za ka san cewa oke ya canza ra'ayi ne ya ittila'i ne akan wani abu sabo shi yasa ya saba wa wannan saboda haka ba zai zama yana karo ba za ka fahimta kuma akwai idafat da yawan gaske a cikin wannan littafin wanda ba su a cikin wancan sharhin sannan ƙarin fa'ida da wannan littafin yake da shi shine shi wannan littafin ba sharhin wani abu yayi ba ya tsara shi ne duk da nazari ne na Ibn Salah amma kuma tsarin sa ya bi nashi na kanshi shi ya tsara abinsa ba ya bi tsarin Ibn Salah bane wanda ya bashi dan hurriya na faɗin wasu abubuwa sabanin yadda yayi a tadribul rawi yana taqayyud da takribin Imam Nawawi wani lokaci har ma alfazin Imam Nawawi da yanda ya rattaba akwal ɗin malamai yana zama ya takure shi bayan da za a iya fita da abin shi yasa za ga yana yawan kawo fawaid da wasu tambihat sannan bugu da ƙari na fa'idan wannan littafin shine ya fara sharhin wannan littafin a cikin wani littafin wato ya ya rubuta sharhi na wannan littafin amma bai samu kammalawa ba ya kira shi da suna al-bahru alladhi zakhar fi sharhi alfiyat al-athar al-bahru alladhi zakhar duk da yake wannan sunan ba shine sunan da ya fara kiran shi da farko ba da ya kira shi da duraru ilmi al-athar ne ko fi sharhi menene dai haka wani suna dai haka ba shine sunan da ya kira shi da farko ba amma daga baya ya canza masa suna zuwa ga wannan al-bahrul ladhi zakhar din to daga cikin ƙarin fa'ida na wannan littafin shine shi da kanshi ya faɗi da yake Imam Sayyidi baya boyewa in yayi abu mai kyau yana faɗi domin ya faɗi ya faɗi maganganu masu masu ƙarfi masu nauyi kwarai akan cewan yaban littafin sa nan da ya yi na cewan wannan littafin fa ya zo ne babu kamansa a cikin sharhin nasa albasar lalabi zahar din ya faɗi wasu maganganu masu masu ban mamaki yana cewa wannan littafin da ya rubuta alfiyansa sai zama kaman wani na daban ne a cikin badinsa babu wanda ya rubuta irinsa ya ce ya ce kuma na so in rubuta sharhinsa tuntuni amma ban samu dama ba amma dai ga wannan dan kaɗan ɗin wato albaharul ladhi zakhar din so ya ce imam sayyidi ya ce fa'iqatun alfiyat al-iraqi fil jam'i wal ijazi wat tisaqi ya ce wannan littafin nawa ya fi alfiyat al-iraqi wancan alfiyat al-hadith nan sharari amene ya fi shi ya ce fil jam'i wajen tattara ma'lumat ma'lumatin da suke cikin alfiya na to sun tattara dukkan maganganun da Ibn Salah ya faɗi sun tattara dukkan ƙare-ƙaren da Al-Hafiz al-Iraqi yayi sannan kuma ni ma na ƙara da wasu abubuwan da Al-Hafiz al-Iraqi bai kawo ba fil jam'i kenan yace wal ijazi yace sannan akwai ijazi ijazi sosai sosai ya tattara kaga dai baiti dubu ne Al-Hafiz al-Iraqi yayi shi ma baiti dubu din yayi amma kuma ya tattara masail da yawa da akwal da yawa wanda Imam al-Iraqi bai faɗe su ba saboda haka ya sa shi ya yi ijaz sosai akwai wani baiti wanda ke nuna min ijaz sosai na cikin wannan littafi baitin nan yana magana akan al-musnad ne yace wal musnad al-marfu'u dhu ittisali wa qila awwalan wa qila tali wannan baiti ɗaya ne tal amma a ciki yayi maganan tarifin al-musnad ne tarifin al-musnad an yi saɓani har kashi uku wasu suka ce al-musnad shine hadisin da ya sami ittisalis sanad daga farkonsa zuwa ƙarshe wasu suka ce a'a al-musnad shine hadisin da ya sami ittisalis sanad daga farkonsa zuwa ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dole ya zama a'a wasu suka ce hadisin da aka danganta shi zuwa ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'ayi na biyu kenan ra'ayi na uku kuma suka ce a'a sai ya haɗa sifofi biyun duka ya zama yana da ittisalin sanar daga farkon shi har ƙarshe kuma an nasabta shi ga sayyidina rasulullahi sallallahu shine a cikin baiti daya ya kawo inna aqwal din uku duka kuma ya kuma ba tare da wahala ba ba wani takallum al-musnad al-marfu'u dhu ittisali wa qila awwalun wa qila tali wanda ibn zo cikin littafin insha Allah zamu ga zamu bayanin shi a dalla dalla lokaci ya ja ina ganin za mu ɗan karanta baiti ɗaya biyu a cikin littafin domin kada ya zama mun ɗauke lokacin gaba ɗaya a cikin mukaddima sai ya zama karatu na gaba shine inda za mu shiga littafin sosai sosai na ganin shine ke cewa lillahi hamdi wa ilaihi astanid bismillahir rahmanir rahim ya kullu imam sayyidi lillahi hamdi wa ilaihi astanid wa ma yanubu fa alaihi a'tamid ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمدي فهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر فائقة ألفية الصيو فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والتساقي والله الله يجزي والله يجزي سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان آه يجزي لله حمدي godiyata ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilahi astanid kuma ga shi nake dogaro, shi ne madogarana. Fara littafi da hamdala wannan shahararren abu ne wajen malamai. Haka farawa da basmala, kowanne kuma yana da akwai dalili a kansa. Za mu iya cewa basmalansa a nan ya rubuta ta ne bai ce abda'u bismillahi ba. malamai suna sa suna kowanne da manhajin shi wani zai fara a cikin nazamin sa zai ce abda'u bismillahi ko bismillahi abda'ul maqala da sauransu wani kuma zai ce zai fara da hamdala ne a cikin littafin nasa so wanda ya fara da hamdala ya rubuta bismillah ne a sama wanda kuma bai haka ba sai ya faɗa bismillah a cikin baitocin sa akwai hadisai da suka shahara akan wannan akwai hadisi da ya zo kullum amrin zai bada lamun da fihi bilhamdulillahi fa huwa aqta ko fa huwa abtar wata riwayar ta ce man kullum amrin zai bada lamun da fihi bismillahi fa huwa aqta huwa abtar ko kuma haka dai wani hadisin ya ce man kullum amrin zai bada lamun da fihi bi zikrillahi duka riwayat ne sun zo duk da wanda ya sa wasu malamai shehana Ahmad ibn Siddiq al-Ghumari ba wancan Abdullah da muka yi magana ba ya rubuta littafi musamman ko ce littafai musamman alhasbalatu wal hawqala ala man sahaha hadith al-basmala ko mimman sahaha hadith al-basmala yace ina neman tsari ina neman kariya daga duk wani wanda ya zo ya ya ce hadisin basmala ingantacce ne wato wannan hadisin kullum man kullum amrin zibal lam yudafi bismillah din yace riwayan bata da inganci ba ingantacciya bane bilhamdulillah ita ce ingantacciya ya zo bai gaji ba ya sake rubuta wani littafin a menene ne sunan shi littafin nan kuwa a subhanallah shi ma yanayin wancan alhazbalatu alhawqala da wasu hadisal basmala to na manta shi ma dai akan dai raddi ga wanda ya rubuta littafi ya saha hadithin bismillah umuman muna da hujjoji da yawa da dalilai da yawa malamai suna da shi domin fara hadisi ko fara komai ma da bismillah ko ba wannan hadisin ba ganin Allah subhanahu wataala ya fara abubuwansa da bismillah kadai ya wa isa dalili sannan mu haka muka ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana yi so imam sayyidi ya ce lillahi hamdi wa ilaihi asanid da shi muke dogara domin fara wannan aiki wa ma yanubu duk wani abu da zai zo ya dame mu fa alaihi atanid ai akan da shi muke dogara saboda haka ba wani abu da zamu ji tsoro thumma ala nabiyhi muhammadin khairu salatin wa salamin sarmadi salati da aminci ya tabbata ga annabin mu annabin tsira sallallahu alaihi wasallam salati dole ne ya zo tare da salami malaman hadisi suna da tsanani akan wannan shi ma kakkace kakka zo kai salati babu sallama lallai wa hadhihi alfiyatun tahta durar yace kai wannan alfiyar tawa alfiya ce wato in aka ce alfiya ana nufin littafi mai baiti dubu yace tahta durar tana tana kama da gwalagwalai ko kuma tana rawaitan gwalagwalai duk wanda aka fassara manzumatan ko manzumatun manzumatan a matsayin halina yadda ta zo ta cewa ita ta zo a manzumance ne a nazami ne bambantu ha ilmul asar wanda na sanya ilmul asar a cikinta ilmul asar shine da ilimin hadisi din fa'iqatan alfiyat al-iraqi wacce ta fi alfiyat al-iraqi a wani akan mene fil jam'i a wajen tattara ma'lumat mun yi magana akan wannan wal ijazi da wajen takaice alfaz kuma wattisaq shine na manta ban magana shi ba ittisaq shi kuma shine tsara abubuwa daki daki wanda shi ma ya bayyana cikin wannan littafin ta ina ya bayyana ta yanda zaka ga yayi tartibin sa duk da dai bai bi tartibin ibnu hajar ba wanda yafi kowane tartib kyau a wancan lokacin bai bi wannan manhajin ba amma kuma ya fi tartibin ibnu salah sannan kuma har a cikin kowane babi ma yanda yake rattaba aqwal ɗin malamai na magabaci sannan mabi da shi sannan mabi da shi sannan mabi da shi ya saba ba irin na al-hafiz al bane ya fi na ibnu al-iraqi wannan tsari na tartib yace wallahi yajri wallahu yajri sabiq al-ihsan li wa lahu yajri ko yujzi duka riwaya ne kuma sun zo nuskha nuskha wallahu yajri sabiq al-ihsan Allah ya gudanar da kyautatawansa ne yawa ko kuma ya jizi sabiqal ihsani ko kuma ya saka da kyautatawansa ne yawa li gare ni ni wanda na koyi da wannan malami walahu da shi wanda nake koyi da shi wato al-hafiz al-hafiz al-iraqi wali zawul imani kai ga dukkan mu'minai ma dukkan su muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi ina ganin za mu tsaya a daidai nan ya zama mun yi muqaddiman wannan ilimi ko mun yi mukaddiman wannan littafi ko mun karanta wasu yan baitoci biyar a cikin wannan littafin karatu na gaba insha Allah sai ya zama shine zai bamu dama mu shiga cikin ilimin hadisin sosai inda ya fara magana akan haddul hadisi wa aqsamuhu wa ilmul hadisi bi qawanin tuhad yudra biha ahwalu matn wa sanad fa dhalika al mawdu'u wal maqsudu an yurafa al maqdu'u an yurafa al maqbulu wal mardudu haka da ila akhirih أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله